gani shi shi ke kawo matsala ta zuwa da farko an ce bukatun da sun yi da ne bukatun da wala ta su ta ce fa'ida ta hawa na tsirrai da da ba su su ɗaya da ƙwaƙo shi da ba su kuma shi ne ce a kayan sai dai aka fara mai kuma da fara da suka shi ko kuma akan wanda ya laifi a yi masa الشهر الحرام الشهر الشهر الحرام والقرآن والقصاص وتبي ما سألقر ما لو تبي ما سألقر ولي حرام بكرة مصر قصاص الأولى وطبعنا إذا من يأتي وحوزا من القرآن ولا حرام وشسوكما كنا هي بيد المنزل حوزا من القرآن kaga babu ya yi da a wala ko da za su yi da su a misali sun kawo kwari a wani lokaci da kwana cikin mada ba za su shi wani da mutum ya rage wani da ana da yake amma idan su da suka shigo cikin rage suka yi za ku iya ne da mutum cikin rajin masu kuce kuce ke da ku ba ne ne ku ya ka na mawa da amai a kanai ba za da kama ko ba ne sa a cikin haramomi a wata ka haram wanda ya yi shi shi ma ana yin masa wanda ya yi ta Allah sudah bahwa dia akan kita semai dari Allah kepada kita agama haram Tuhan haram ini apa PR maka dengan Medina al haram ini faedah ayat kecil sebab para kecil mau disampaikan ada cicara wannan yana da tsarin idan na makaranta ce cewa ba ta fi da hawa da ta yi ba da yi da ta da rubon da za ta yi da ta ta wa mai ala ci gaba magana wato idan idan mutum ya yi iya yi ya yi wa har kuma ba mai shi har haramin nan na wuri ne ko ga wata haramin haramcin ya yi a wata da ya yi ɓanzu da ma'aikata ko kwanan na ne ko a ina ya yi haramin ne a rajin da da da hijja da alfa ko a ina duniya da ya yi ya yi haramin إلى الحرام حرام هدى وعودة وعودة وعودة عندي أسجد الحرام حرام أما الآخر إن أخيرا أخيرا أكبر كما أميدي أنت ولا أسجد الحرام قولا ابتداء عليه وعذبوا عليه من الحمد لله ربي شيشي لكم شيشي على الصلاة من الوجه شيشي شيشي شيشي ليو قلنا كما نجير ما نجير مكاتب بس نتعرفون على وصفة المستعانة أما أنا وزن سكي شعتان إذن أنا أقول لأن تتعلم سكي شعتان يجب أن أفسر وأنا sauran a sauran lokaci a kan shi wanda a wajen yana cikin a wani yi shi na cuta ko tarafa shi firgitarwa ne ma a ce firgitarwa ba na ajiyarci ba yi wani amur za a firgita idan a sa shi wani halin ko zai biya bukata shi ne irhabi yanzu su shi ko ta'adda shine ƙetaren iyaka amma ba su inda ba haushe ko irin yan bbc da yake su suke suke juya hausa yadda ranar su ya gada sai kuma a ci gaba da yin amfani da kalma kana an ba ka wata ta'adda ba abin da suke ce mata ta'adda ba shine ta'adda din abin da ake ce mata ta'adda shine zarbabi ƙetaren iyaka na bahaushe kan ce wuce gona da iri to shine shine shine ma'anar ta'adda a lugha wanda ya maka shishigi ya kutso maka ya yaƙe ka shine ya maka ta'adda to wanda ya wanda ya maku shishigi ma'ana ya zo ya yaƙe ku to kuma ku rama ma shishigin da ya muku da shi irin shishigin da ya babu ƙari kenan kar ku ƙara in kuka ƙara to kun yi laifi ya zama kuma kun yi ta'adda wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah a yadda ya hana ku yin shishigi kuma ku sani cewa Allah yana da masu takawa masu kamewa ga barin sabansa kenan abin da ya hana tunda ya ce banda shishigi in ku abin ku yi nasara ne akan maƙiyanku to kar kuma ku ƙetare iyaka wajen wajen nuna fin ƙarfi a kawo kansu nan dangane da asharul haram bai sharar haram ya ce an ce a shekaran hudaybiya mushrikai sun yaƙe su a zulƙada to sai kuma suka yi ittifaƙin fita a cikin shigen irin wannan wata na zarkada domin umratul qada sai suka sai zan ba so su yaƙe su aka ce musu wannan wata ne mai alfarma ba a keta alfarmansa to ya ce kuma a cikin majima an ruwaito shigen irin wannan wadda ke majima yakan ce bakin akwai wani bayanin da na ji sai da kamar na yi cewa wani lokaci yakan zama shi ya ce abu ja'far ne sai ya zama shi yana nufin ibn jarir ne amma kuma wasu sai suka fara manna masir ba imam bakir saboda haka ban san wane ne na bakir ba in na gama na majima ban san wane ne na imam bakir ba wane ne na abu ja'far al-tabari to ya ce ainihin walhurmatu kisas ma'ana dukkan alfar hurma abinda aka aka ce a kiyaye shi to a kiyaye shi idan suka amma idan suka suka ƙetaren iyaka to suka keta alfarman kenan to su ma za a iya musu kisasi a lokacin a cikin tazib da a yashi a dunkule an an an ce mushrikai sun ce musulmi ana iya fara yaƙi a masjidul haram ana yin yaƙi a cikin masjidul haram ne ko a sharul haram sai suka ce masu to ba ko kuka fara yaƙan mu ba ko kuka keta alfarman shi tun farko wannan ga su a jahiliya tun da yake akwai barbashin addinin ibrahim alaihi salam suna nan suna riƙe wa'annan alfarmomi ɗin sai dai wannan karan saboda ƙeyansu ga annabi sai suka keta amma waɗanda su ba su san kuma haramun ɗin batun asali fa kamar sauran kafiran duniya kamar rum wanda su ba su san me ma menene masjidar haram ba menene shaharar haram to su wannan ko da lokaci za a in suka yaƙi za a yaƙe su to kuma a cikin tazib daga imam sadiq dangane da mutumin da ya yi kisan kai ko ya sata a harami ya ce za a tsera masa haddi a cikin harami din saboda wannan kaskanci ne gare shi tun da ya keta alfarman harami din nan mai majba'ul bayani ya kawo maganin cewa na ce wa qatilu mata la takuna fitratun wa yakuna dinu lillah fa in ta fala udwana illa ala zalimin yace akwai nuna da cewa ba zai yiwu a sami wani addini daban a makka ba banda musulunci akwai nuna ga wannan akwai nuna ga fitar da kafirai daga makka yace sunna masu roito ruwaya da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce la yajtamu fi jaziratil arab dinan dina addinai biyu ba su haduwa a jaziratul arab jaziratul arab ainihin ya fi faɗi fiye da maka don suna jazira suna ce mishi haka nan ma'anin jazira da larabci tsibiri ke suna ce mishi jaziratul arab amma shibhil ya yi kama da jazira ne duwannan yanki kenan na hijaz to kuma dangane da wanda ya yi wanda ya kisa ya kisan kai a wajen harami sai je ya gudu ya je shiga harami fa aka ce shi wannan za a fidda shi haramin ne a masa kisasi ba za a mishi a haramin ba idan ba a haramin ne ya laifi ba a wajen harami ne ya laifi sai ya je harami to an aka kama shi a harami za a yi tsere mashi hadai a harami a sai a fitar da shi wajen harami amma wanda ya a harami shi za a iya tsaida mashi da haddi a cikin harami din ne kuma ce a cikin tazibu rum suna matsayin kamar su mashirkai na don ba su san shaharul haram ba ba su san masjidul haram ba su ko da lokaci suka fari yaƙi za a yi yaƙansu wato ibtida'an ne mumine ba za su iya faran yaƙi ko da na mai da martani ne a lokacin wata mai alfarma watan da aka ramta yaƙi ba sai dai in an yaƙe su a cikin sabi abin da ke da koda na mai da mutane al misali a yi tidai a kansu a cikin jimada ga wajen ƙarshen sa jimada a ga ƙarshen sa to ba za su zuwa su iya mai da mutane a rajab amma a cikin rajab ɗin ne aka yaƙi za su iya mai da mutane a rajab haka kuma sauran watanni watannin da aka haramta yaƙi wani abin da ke cewa nan a cikin kafi da isnadinsa daga mu'awiyat bin ammar ya ce na tambayi abu abdullah salam dangane da mutumin da ya kashe wani a hilli sannan ya shiga harami ya ce ba za a kashe shi ba amma kuma ba za a ciyar da shi ko a shayar da shi ba za a kuntata mashi har ya fita daga harami ba kama shi a ɗaure shi a hannu amma ba wanda zai sai bayan saya da gare shi ko sayar da masa ko a bashi ruwa ko ruwan sha ma ba za a gaba shi sai har ya fita harami sai a yi mashi haddi a wajen harami to sai ce sai na tambaye shi to me za ka ce kuma dangane da mutumin da ya kisan kai a cikin harami ko ya sata ya ce za a ɗaya mashi haddi a harami domin shi bai girmama haramin harami ɗin ba alfarman harami ɗin ba alhali Allah ta'ala cewa faman ita da alaikum fa atadu alaikum bi mithl ma atada alaikum fa atadu alaihi bi mithl ma atada alaikum yace wannan a harami yake ne wadwa wala udwana illa ala zalimi nan kuma a dabarasi ya ce a ainihin hurmatu kisas ya ce bil muragama muragama shine hijiran ko taba'ud ko mugazaba wato da shiga eh, ba- ba- baitul haram ko shaharar haram domin alƙwarisha sun alfahari da yadda suka iya maida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi su- ko ko suka komar da shi a ra- a shekaran hudaybiya alhali ya yi ihrami a zulhijja an abi zulqada kai da zulqada aka suka mai da shi gabarin ma- baladul haram sai Allah ya shigar da shi maka a shekarar da ta dawo a zulqada kuma ya biya umransa to wannan wannan ƙarshen magana dangane da yaƙi kenan na'am akwai wurare da dama za mu karo da da batun yaƙi kamar da nake cewa ainihin asasin magana din shine wannan goshin wannan aya da ke cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wannan ya shimfiɗa cewa ainihin yaƙi da unwanin mai da martani kuma duk sauran ayoyin da suke maganan yaƙi akan haka nan suke wanda yanzu makiya su su su- su suke ah, shishigi da sunan addini su ce addini ne in sun gano kawai sun sa bukatan dukiyar al'umma sai su je su fasadi iri-iri da kashe-kashe sai su ce mashi jihadi wato kamar suna kokarin su nuna shi yaƙi din da ake cewa jihadi yana nufin ana kashe mutane to yaƙi daban kisan kai daban kisan kai sunan sai kisan kai laifi ne yaƙi kuma wani ya zo ya maka shi yaƙi a tsakanin ayi tsakanin mayaƙa ne hatta ma in ana yi a tsakanin mayaƙa bai shafi sauran mutanen da ba su yaƙi mutanen da ake cin mutanen gari ba a yi da su amma yanzu wanda abin da suke cin yaƙi yanzu suna zuwa gari ne su kashe mutanen gari suna kwance suna bacci ko suna harkokinsa yau da yau na yau da kullum sai su kira shi yaƙi kuma shine yaƙin da waɗannan ƙasashen da suke da- da'awan sun ci gaba suke to shine kuma yanzu suke yi da wani sabon salo na daban na cewa suna yi ne da sunan wai musulmi ne ke yi, amma su suke abin su kamar wanda suke a nan ƙasa kowa ya tabbatar da cewa ba wata ƙungiya da take kashe-kashe na in ban da su da suka shigo daga waje da kuma wa'yan- eh, 'yan barandansu da suka ɗora a mulki su suke kashe-kashen nan amma suna nuna suna suna jingina ma addini to ta ina ne za a ban ban da ainihin rainin wayo da ma wauta tsabanta a ce a waɗansu mutane suna suna da wata manufa amma kuma ba a- ba a san a ina suke ba amma ana ganin gawawakin da suke kashewa sai dai a gaba mai ajiba mai ya tashi waya ma za su canza ƙasa ne amma kasuwa ake zuwa a dasa ban mutane su mutu wannan izgili da addini har ina da sannan insha Allah cikin tafsiri za mu ci karo da ayoyi masu magana dangane da da yaƙi da ƙa'idodinsa da da, da hikimar yinsa amma anan kaga ya shimfiɗa cewa ainihin ya zo ne a yi- hikimar yinsa shine kariya ga masu shishi wanda suke shishigi gare ku ba ku kuke ba ba odowa ne kuke akan wasu amma ba za ku kyale a a zo a yi odowa ne akan ku za ku mai da martani to sai magana ta gaba وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأسلموا إن الله يحب المحسنين ko kuma ciyar haka mukan ce da hausa amma ba ci- saboda ki- wala Allah ci ba- ba- ba- batun ci- ci- infaki mukan ce mashi haka nan. kila eh, sha'anin abinci ya zama shine ya fi a, a, a, a nafaka shi yasa kuma sai ana kiran sauran abin da ma ba ciyarwa ba duk ana duk- duk- duk ana ce mishi nafaka sarrafa dukiya ke ku bayar kenan fi sabilillah wato dukiyoyin ku ku sarrafa ku, ku bayar fi sabilillah a ma'ana a, a, a wajen ayyuka na nagarta da tabbatar da ɗaukakan kalman Allah kamar yadda ya zo wa ƙatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum to haka kuma wannan wa anfiqu fi sabilillah kuma ku infaki saboda Allah ma'ana tabarkin Allah saboda Allah ma'ana tabarkin da za a bi addini ya kafu adalci ya zauna a kawar da zalunci da fasadi shine tabarkin Allah to kamar yadda za ku ba da rayukanku wajen wajen tunkuɗo ga waɗanda suke yaƙanku haka kuma za ku ba da dukiyoyinku din yaƙi ana yi ne da rayuka da kuma dukiya da kawuka da dukiya da dukiyoyi ka zance to amma wajen ciyarwar nan kuma wala turqu bi aidikum illa taharuka kar ku jefa hannuwanku a cikin halaka wannan ta yi ta'alluki da da ciyarwa ɗin ko da aka ce ka bayar saboda Allah ba a ce ka bayar har ya zama kai kuma ka zama baka da komi har ba har ya zama ka kuntuta ma kanka ba kana bayarwa ne daidai gwargwadon hali baka baka cutar da kanka ba karka jefa kanka a halaka to nan amma ya fassara shi da wani fassara yace wala turqubi aidikum ila taraka sai dauke shi a matsayin bai dan farashi da an fi kufi sabilillahi sai ya ɗauke shi kamar wata sabuwar magana ce ku an fi kufi sabilillahi an gaba sai aka ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluk shi kuma wata magana ce sabuwa ba da ta'alluki da wancan kaga ba wajen ciyarwa ba ke ya ce nan bitarkil jihadi wa imsakil mali anil mujahidin wal birr wal ihsan kar ku kar ku jefa hannunku cikin halaka na tabarin jihadi da riƙe dukiya ba ku bayar ba aka ga masu jihadi shine wato wato kenan kaga wannan ya zama sabuwar magana ne ko da yake na dangantaka da na baya amma kuma ba da unwanin a wajen ciyarwan karka jefa kanka halaka ba karka jefa kanka halaka a wajen rashin ciyarwa ne wa asinu ku kyautata a wajen ba da dukiyoyinku kenan da ba da rayukanku wajen addu'a tafarkin Allah inna la yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa nan ya ce masa fil jihadi wa sa'ir abwal birbir ba laifi haka tun da yake ababin mana maganan yaƙi ne ku siyar da dukiyoyinku a tafarkin Allah ma'ana a jihadi da kuma sauran ƙofofin nagarta hanyoyin duk abin abin kirki ke kar ku jefa kawo kanku a cikin halaka ya ce bil israfi wa tariqi wajhil ma'aishi wa bi kulli ma yu'addi ila al halak kar da yin da almubazzaranci kenan da da ɓannata dukiya a wajen wajen rayuwar kuno da kullum da kuma duk abin da yake kai ga halaka kar ku jefa hannuwanku a halaka kawo kanku kenan a cikin majalis majalis ya kai nan ci majalis ɗin kila na saduk ne amalin sadu wannan ban san inda aka sa wannan ba ya faɗo to ban san wanda na kuka saka wannan bari in aje muku ina fata zai yi ina ka sa wannan ko an dora ne shi kenan to yayi ina neman ne inda ya kawo cikin amalin na sadu na farko a cikin a cikin uyuna ahbarul da dangane da fassaran wala turku bi aidikum ila taharuka kar ku jefa hannuwanku a halaka wanda mutane sukan ta kawo wannan ayan inda doron ya ga dama idan mutum zai wani abu ce kar ka jefa kanka a halaka wato ma'ana kamar kamar tsayawa ma kyam a tabarkin Allah shi ma jefa kai ne a halaka ne to na amma kuma wurin mahallin jefa kai ga halaka wanda aka hana ka hatta ko da ko a bijirar da kanka ne ga fushin mahukumta in ya zama akwai tozarta rai tozartar da kai a ciki da zubar da mutunci da kuma sa sanya ranka a cikin haɗari ina neman inda na ga batun majalis ɗin saduk ne ban ga wurin ba yawa ina ga gun yanzu ibn babawai da isnadinsa ya kawo mai tsawo ya ce daga Hamad bin Salama daga Thabit daga Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ta'atu sultani wajibatu wa man taraka ta'atu sultani faqad taraka ta'atullah ta'ata Allah azza wa jal wato biyayya ga sultani sarki kenan ko ya ce wajiba ce wanda kuma ya ƙi bin sultani to ya bar ɗa'an Allah wadda harafi na haihi ya shiga cikin ya shiga cikin hannunsa inna Allah azza wa jalla ya qulu la tulqu bi aydikum ila tahluk kar ku jefa kawo kanku a cikin halaka mene ma'anan tsatul sultan wajiba bin bin bin bin sultani wajibi ne me ma'anansa don kun san yanzu akwai wayansu mutane da ake ce musu sultan har ma suna ganin cewa ma ko an ga wata in birgediya sultan bai ya ce ba a gani ba dole ka ce ba a gani ba kai to ko shi ake nufi ne anan wannan ya zo ne a sigan cewa idan sultani mai iko kenan ya ce a yi wani abin da in ka ƙi zai iya halaka ka nan ba yana nufin ya ce maka abin da za ka yi din nan ya ce ka saba ma Allah ne ba amma dai kila ya nuna alfahari ne da izza ya sa aka yi kamar za ku ga a ce ana karatu za ku ga a imma da yawa sun shiga cikin waɗansu hali da lokacin da mutanen suke da cikakken iko sun kuma su abubuwa daban-daban daga ciki a misalin sa akwai wani sarki cikin banul abbas wanda ya so ya karrama wani wazirinsa sai shi da za a yi masa wani naɗi a wajen gari wa'yansu tafiyan wa'yansu 'yan miramilai sai ce to kowa ya tafi a da ƙafa bai yadda wani ne hau ba nan wazirin nasu to kuma a lokacin akwai imami masu mai na lokacin aka gan shi tafiyan ya yi mishi tsanani gashi ana garjin rana kuma a hamada to har ya ce ya rabbi ba zan gaza ɗan taguwan salihu ba da ta da alhali ina dan manzon wannan walakanci da aka min sai sai addu'a kansa sai Allah ya kawo ƙarshen sarkin da waziri amma ya ya fita wala ga irin wannan ba kamar da ya zaka ga sun ce ainihin kamar yadda Muawiya ya je ya je haji ya je Madina aka ce kowa ya fito ya tare shi dole ne ka fita in ba ka ba lalle za ka ci doka to har ma ya ga Qais bin Ubada a masu tariya har sai ya tsaya da shi Qais ya ce ina a to kai ma ka fito tariya to dole ne ka fito tariya in ba ka bai maka walakanci ainihin sai ce masu shi sai ce ina sauran ansar ba ga kun zo tare ba sai ce ai ba mu da abin hawa ne ba mu da dawakai za mu so mu to mu tare ka sai ce ina dawakan gona ai wato ma'ana ku manoma ne wani yana musu da izgili ku mutanen madina ai manoma ne ina dawakan gona wanda aka ce sai ce ai duk sun kare a wajen yaƙe-yaƙen da muka yi tare da manzo Allah muka sa da kai da ubanka kuka shiga musulunci ba don kuna so sai zai magana sai amur ce kyale shi in ka kara zai kara maka ba za ka iya musu raddi irin wannan za ka gansu da yawa haka nan sai a sarki ci sai a yi kaza kuma sai a yi in baka yi haka ba kuma ka halaka sai dai irin wannan in ba ka ba in kuma ka kawo mana maganan itin da ya kawo wala turqu bi aidikum ila taruka kenan kaga shi sarkin in baka bi ma me zai maka yawwa shine abin nufi ba yana nufin wajiba ne don Allah ya ce dama abi shi ne ba yana nufin wajibcin akan cewa ainihin in baka yi ba za ka jefa kanka ga halaka ba a kan cewa ainihin dama Allah ya ba shi hujja a kan dole a bi shi ba wanda Allah ya ba da hujja a kan dole a bi shi shine wane sultan al-asar a lokacin mu kowane zamani akwai wannan sultanin da Allah ya ce dole a bi to ba shi min ya zama wani ya dauki ya dauka ma kansa sultananci ya yafa yana tursasa mutane in baka bi ba ai maka a tursasa ka to zai zama a wannan babin dangane da wannan ne aka rawaito amma za ya hadar faƙi a cikin a cikin hukuk risalatul hukuk na imam zainal abidin wanda ya kawo haƙoƙi hamsin din ya ce wa haƙƙo sultani an ta'alama annaka جئلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله عز وجل له عليك من السلطان cikin haƙoƙi hamsin akwai haƙƙin sulɗani ya ce haƙƙin sulɗani shine ka sani cewa Allah ya ya sanya ka fitina gare shi kuma shi abin fitina ne da kai saboda abin da Allah ya bashi na sulɗani a kanka wa anna alayka Allah ta ta'arrada li sahtihi kuma ya kanka karka bijiro bijiro da kanka ga fushin sa fatul fatul qibi yadika ila taluka ya zama ka wurga kanka a halaka wa takunu sharikan lahu fi ma ya'ti ilayka min su ya zama kai tarayya da shi abinda zai zo maka daga wajen shi na mummuna wato kai ka kai ma ka taimaka mashi maka abinda zai yi saboda kai ka bijirar da kanka ga abin ga fushin sultani din a cikin uyuna akhbarur da a babin ambaton maulidin rada alaihi salam ya ce abdullahi al-ma'amun ya yi mulki shekara 20 da kwana 23 ya karbi mubaya'a a lokacin mulkinsa ga Ali bin Musa Rida alaihi salam da alƙawarin musulmi ba bisa yardan Imam Rida din ba abinda suke ce mawlil ahad shine magaji mai jiran gado wanda yake in sarki ya mutu shine zai sarauta ke ya karbi alkawari cewa shi bayan bayan shi sarki din shi mamun din sai imam rida kuma shi zai sarauta amma ba bisa yardan imam rida ba ya ce wa zalika ba da an yuhaddiduhu bil qatl wannan ko bayan yayi masa barazana da kisa ne ya ce ko ka karba ko ka kashe ka wa alaha marratan ba'da ukhra fi kulliha ya aba alai yana wuce kuma nace ba ɗaya ba biyu ba duk kowanne kuma shi imam rida yana cewa hatta ashrafa min ta'abbihi alal halak har sai da ya ga cewa lalle fa in fa ci gaba da cewa zai zai zai zai halaka zai halaka kaje shi fa qala alaihi salam sai imam rida alaihi salam ya faɗi wannan magana yace allahumma innaka qad nahaitani anil ilqa'i bi yadi ila tahluka ya rabbi ka hane ni in jefa kaina a halaka jefa hannu a halaka jefa kai ne ka hane ni in jefa hannuna a halaka tun da wala turku bi aidikum ila taruka wa qad ukritu wa turtu kama a ashraftu min min qibali abdullahi al-ma'mun ala al-qatl mata lam aqbal walayata adihi to kuma gashi an tilasta mini ukuritu ko ukuritu an mini dole an tilasta mini kuma gashi na ya kai makura na kai makura daga wajen abdullahi ma'mun akan zai kashe ni duk lokacin da ban karbi walayatul ahad din sa ba wa qad ukritu wal turrutu kamar turra yusuf wa daniel alaihi masallam yanzu ni ma an tilasta ni a kamar yadda aka tilasta ma Yusuf da Daniya alaihi masalam su iz aqbala kullu wahidin minhuma alwilaya min dagiyati zamani yayin da kowane daga cikin su ya karbi shugabanci daga wajen dagutun zamaninsa Allahumma la ahada illa ahaduk ba an ce shine waliyar ahad ba zai ce ba ahad sai ahad ɗinka alƙawari sai wala wilayata illa min qibalik babu wilaya sai ta wajenka ko fikni li iqamati dinika wa ihya'i sunnati nabika kai ban muwafaqa wajen tsaye da addininka da raya sunnan annabinka fa innaka antal maula wan nasir wa ni'mal maula anta wa ni'mal nasir kai ne ni'mal maula wato kai ma da kai kai ne majibincin al'amari kai ne kuma mai taimako kuma ni'imar maula anta wa ni'imar nasir thumma sannan sannan thumma qabila walayatul ahad min al ma'mud sannan ya karbi walayatul ahad min daga ma'mud din wa huwa bakin azin yana kuka yana bakin ciki ala an la yuwalli ahadan wala ya'dal ahadan wala yughayyir rasman wala sunnah ya karɓi wannan alƙawarin cewa akan cewa to dai amma akan ba zai naɗa wani ba ba kuma zai cire wani ba ba zai canza wani abu zaunane ba ko wani suna zaunaniya ba wa an ya kuna fil amr mushiran min ba'id ya zama yana ishara ne daga nesa akan haka ya karba wannan ruwaya ko da ke a mahalli ya kawo akan mahallin latul qubi aidikum ila tahaluka ya nuna imam rida lokacin da mamun ya zo ya ce ya mashi ma ba sai ma da ya tara mutane ya ce wai shi ne ma ya sa wai shi ne ma ke da iko tun da shi ne ainihin bai ce ya ce shi ne imam masum ba shi ne shi ne shi ne dan manzan Allah kuma shi ne ke imama ke gare shi kuma shi ne aula da wannan mulki ba shi mamun ba shi sarkin musulmi ce ba kai ba shi ne aula ba ga wanda yake da saboda haka sai mika hannu yana mishi mubaya sai miƙa hannu ya haka hannunsa a sama ya karce wai yana ma imam rida mu baya sai imam rida ya noki hannuwansa wai shi yanzu shi ne zai sarauta sai mutum ya ce to mai zai sa ba zai karɓi sarautan ba kawai sai ya ci gaba da mulki tun da yake shi ne a wula da da wannan mukami shi mamun abin da yake nufi daban ne bilhassil ma ba ainihin da gaske ne yana wani mubaya ba yana son ya kafa mulkinsa ne dara idan da imam rida ya karɓa zai zama shi ne yake gudanar da mulki da kuma duk abin da ake ba za a fasa inda gaba ya kuma ya kashe shi ya gaje shi saboda kuma su a in ma za su yi mulki din za su yi ne bisa ka'ida kamar yadda amirul mu'mini ya yi kuma bisa abin da suka sani baya ga amirul mu'mini ne wannan abu ba zai taɓa zawowa hannunsu ba sai lokacin ka'ida sun riga sun san wannan na'am ba a ce ba za su tsaya kyam da iyakan abin da za su yi har ya zuwa lokacin bayanan aib amma lalle ba wani wanda zai mulki a cikin su zanen na abu sai shi to dundun ainihin ba zai yi wa ai mulkin ba sai da ainihin ka'idan yi wannan abin da ya shafi wannan babin shine wanda ya magana wala tulqu bi aidikum ila ta'ala shi nan yayi hadde mashi hattadid akan cewa zai zai kashe shi in bai karba ba to yanzu mene abin yi ya ce ba zai karba ba a kashe shi ko ya karba to shi ne kafa hujja da wannan wala to ko bai aidi kuma ya lanta amma hadisin yana da fa'idodi daban a muhallolin su kamar ya nuna cewa lalle Yusuf alaihi salam shi ma ba ya karba ne bisa yana so ba ya zama shi ma dole don sarkin ma ya riga ya naɗa shi matsayi shine ya zaɓi to ga ina a sa shi a wuri kaza ya ce duk lokacin da ya zo ya ce da shi innaka yau ladaina lama kinun amin ya riga ya bashi mukami to sai ce ij'alni ala khaza'in al-ard ne hafizun hadith sai ya zaɓe shi ya kiyaye taskoki don sai ya zai rike amana ta to shi wannan mun zo yusuf suratu yusuf ma yi magana sannan kuma ya nuna shi ma annabin Allah Daniel kazalik shi ma ya ɗauki matsayi a lokacin agotun zamaninsa to shi ma imam murda sai ya karɓa da wannan uzurin cewa ya zama shi dole ne saboda an mashi barazana da mutuwa to shi kenan wannan ababin wala tulqu bi aidikum ila taluka yawa muka zo dangane da wilaya din na annabi yusuf ma yi wani bayani don wasu aurinsu kamar muna san wani aka ba wani hujja da irin wannan ya ce to ai kaga ko imam rada ya nuna cewa na annabi yusuf dole ba wai bisa sauransu ba ne masu fakewa da wannan su shiga kowane irin nizami da ya saba ma Allah su yi dumu-dumu a ciki su ce suna abin kirki to su waɗanda suka gansu a ciki ɗin kun ga shi imam rada ma daga ya ya ya dauki da ya tafi kamar ka'idar cewa ba zai naɗa wani wani mukami ba kuma zai sauke wani ba ba kuma zai zartar da wani abu ko ya kankar wani abu sai dai ya zama yana ishara daga bayan fage to kuma yasa al'amarin ba zai ci kamar ba ƙarshe kuma mamun ɗin ya kashe shi da guba saboda da ƙarshe ya zama ya zautu ganin cewa bukatan da yake so ta biya ba ta biya ba har wala a cikin uyun ahbar da hadisi shi kuma mai tsawo ya ce ma'amun ya ce masa in ya ƙi karɓan walayatul ahad ɗin ya ce fa billahi uqsimu la in qabilta walayatul ahad wa illa ajbartuka ala dhalika fa in fa fa in fa'alta wa illa darabtu unuqak yace mai imam murda na ina gamar da kai Allah ka karɓi wannan walayatul ahad in baka karba ba zan sa dole ka karba an kuma ka ki zan sare wayanka ba ma kawai sare wayan sai ya ce zai mishi zai gutsutsura shi irban irban kamar ko wannan ko da yake yazo a babin da ya ce masa ya don ya bashi guba ya sha kuma ya san guba ne amma ya sha hausa ce ya za a yi sha guba alhali ya san guba ce ai ya ce in bai sha ba zai gutsutsura shi ne gutsu gutsu gutsu sai ga igara ya sha guba ga wasu na da ya gutsutsura shi sai kadar rada alaihi kadar fa kadar rada alaihi salam sai imam rada alaihi salam yace kanna hanillahu azza wa jalla an ulqiya bi yadi ila taluka yace ai Allah ubangiji na ya hana ni in jefa hannuna a halaka fa in kana al'amru ala hadha fa fa'al ma badalaka fa ana aqbalu ala alla uwalliya ahadan wala azal ahadan wala an qada rasman wala sunna yace Allah ya hana ni in jefa hannuna ga halaka saboda haka in ya zama haka ne haka ne al'amarin ya abin da ka ga yayi maka na karba zan karba kai kuma ban amma akan ba zan nada wani ba la a ahadan ba zan nada wani wani mukami ba ke wala azal ahadan ba zan cire wani akan wani mukami wala an kuda rasman ba zan kankara wani rubutu wato wani abin da aka zarta in ce na warware wala sunnatan ko ta sunna zaunanne ana yin kara in ce yanzu na na wa akunu fil amri min ba'idin mushira in zama daga nesa ina ishara ina ba da shawarwari faradiya minhu bi dhalika sai ya yadda sai ma'mun ya ce to ya yadda da wannan waj'alahu wali ahdihi ala karahatin minhu alayhi salam li dhalika yasa shi wali wali ahad muke cewa ban san da Hausa magaji to magajinsa to magajinsa bisa shi ba imam rida ba alayhi salam ba yana son haka nan bane to wannan yazo a babin la turqu bi aidikum ila taharuka ne har wala yau a cikin littafin kamaluddin wa tamamin ni'ma shi ma hadisi mai tsawo daga da isnadi da zuwa salman al-farisi radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi hadisi mai tsawo yana shi salman al-farisi radiyallahu anhu ya ruwaito mazala yana gaya ma ali alaihi salam zantuka daban-daban daga ciki akwai inda yake ce masa ya ya ce masa ya akhi anta satabqa min ba'di wa satarqa min quraishin shidda wa min tadhahurihim alayka wa dhulmihim lak yace ya dan uwana mazala yana gama Ali alaihi salam wa'annan ya ce ya dan uwana bayana za ka wanzu kuma za ka gamu da tsanani daga Quraysh da kuma taimakekeniyansu a kanka da zaluncinsu a kanka fa in wajadta alaihim awanan fajahilhum wa qatil man khalafaka biman wafaqaka idan ka sami magoya baya to ka yaƙe su ka yaƙi wanda ya saba maka da wanda ya ya ya muwafaka da kai wato kai amfani da wanda ya bi ka akwai wanda ya saba maka ke idan ya sami magoya baya da makiya to masoyan nan magoya bayan sai sai ya yaƙi maɓoyan da suka ƙi da su ya ce wa in lam tajid a awanan fasbir wa kuffa yadaka wala talqi biha ila tahluka ga wani ya fito da magana fi ya ce to in baka sami mataimaka ba to ka kame hannunka kar ka jefa ta a halaka shine wannan wannan kuma shine hikimar kamewan amirul mu'minin duk bai sami awan din ba bai sami mataimakan ba kowane sai sai shuru to saboda haka shi sai kame ya rufe ya kiyaye jininsa kamar da ga rawayo daban-daban wannan nuri na bana fasaran kar ka jefa kanka a halaka ne dun ba jaruntaka ne ba jefa kai a halaka alima yaƙi ne shi kaɗai yana iya tsawa yaƙi amma akan wannan abin da aka ce kar ka jefa kanka a halaka sai sai kame ya kiyaye jininsa ya zauna tsakanin iyalan gidansa kalilan suka wanda suka mara masa baya da kuma sabansa kalilan shikenan halas ya kare jininsa bai jefa kansa ga halaka to a usulul kafi shigen irin wannan ne duk wannan a wannan babin latul qubi aidikum ila taharruka ne daga daga daga imam rida wani mai ruwaya mai suna Muhammad bin Abdulhamid ko kuma daga Hassan bin Jaham sunansa ya ce na ce mai imam rida amirul muminin alaihi salam ya san wanda zai kashe shi da daren da za a kashe shi da wurin da za a kashe shi da ma inda yake cewa da ya ji ƙaran agwagi agwagi ke ne awaze a gida ya ce sawa'i ta taba oha na wa'i lokacin da zai fita suna ɗan ƙara ba to agwagi ne irin wa'annan tsuntsayen suna iri daban sun yi kama da agwagi amma me yake ce musu ko daban-daban su wani a ce musu ga sunan yanzu mutanen mu na kiwon su daban-daban sun yi ko ba an ce musu awawa ba sun yi kama da awawa to irin wannan akan kiwata su a gida akwai an ce masu da zai da zai fita sun kama rigan shi da bakin su yana kwacewa yana cewa ai bala mu halata yau ne wa kwara kawai to suna ta ƙara lokacin da amiru mira zai fita to har kuma ma an ce kyauran kofa ma ya rike masa riga ya kwace rigar da ya daita to da kuma faɗan ummu kursum ta ce laisa laita lailata dahir da wa marta ga raka yusalli bin nas da kuma ita ce ummu kursum yarsa ta ce masa da za ka yi sallah a gida kawai kar ka fita ka sa wani ya sallah ya ki ya ki mata ya fita da kuma yadda yake ta fita a wannan daren ya fita ya dawo ba tare da ya ɗauki makami ba kuma ya san ibn murjam la'anatullahi alai zai kashe shi da takobi to sai ce shi mai tambaya tambayi imam rida duk wannan ba bijirar da kai ga halaka ba ne sai ce masa zalika kana wannan abin da kake faɗi da ya auku walakin na khuyira fi tilka laila yace amma an bashi zabi a wannan dare ne li tamdi maqadirullahi azza wa jalla nazartar abin da Allah ya kaddara wani lokaci idan idan muna batun su a imma dangane da irin wayannan wasu kan yi tambayan to me yasa haka nan kamar imam rida ya aka yi sha guba kuma ya san guba ne sai mu ce dalili biyu na farko da ko imam ko imam hasan ma imam hasan shi ma da matarsa ta kawo mashi abinci din nan mai guba ai sai istirjai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin riskan manzo Allah yayi ya san lokacin mutuwa ne to shi tun da ya sani kai baka sani ba yanzu idan ka ga an kawo maka abinci da guba ka san da guba ne zaka ci in ka ci kayi mai ka ce ba kanka halaka yawa to to don ta yi mutunci mutum ya kai ya kan eh haka ne saboda su nasu hukuncin lalle daban ne shi dama ya san lokacin mutuwansa ta zo ne kuma halar hakan za a mutu an gama ba zai yi wa ci gaba da rayuwar ba da ya kawo ƙarshe don a baya an taba imam hassan guba ya ta ci amma bai yarda shi sai da aka zo da guban da mai kisan bara ɗaya to shi ma imam rida ana iya cewa ya mishi ya ce musu in baka sha wannan ba an ce ko ya matsa ruman ne ko inabi ya bashi ruwan shi kuma da aguba ya ce in baka sha ba zan gutsura ka gunduwa gunduwa sai ya sha to sannan kuma to shi amirul mu'mini ne ya san makacinsa ya san wani wannan daren ne sai fito ya duba ya duba sama ya duba taura ya ce lalle wannan ba a yi man ƙarya ba ban yi ƙarya ba wannan ne dara sai koma ya sallah sai ya sake fito ya ce lalle ba a yi man ƙarya ba ban yi ƙarya ba to manzo Allah ya ga mun gaskiya ni kuma gaskiya wannan ne dara to sannan kuma sai ya fita ya je masallaci ya hawa ya kira sallah sannan ya zo ya tashi mutane su yi su yi sallah sai ga ibn mulmuljem yana kwance rubuta ciki ya tashe shi ya ce tashi kai sallah kai kana kwanciyar shaidan ya yi ya rubuta ciki kwanciyar shaidan ya ce kai wannan mai kwanciyar ya zungure shi da kawance tashi ibn murjan kuma takobinsa mai guba yana na a cikin rigarsa ya ce in na ga dama ina iya faɗan abin da ka ɓoye a rigar kana shirin aikata abin da sama da gab take da kece saboda da kece saboda wa amma kuma ya zo ya kabbara sallansa to ya kwace min- ya kwace wannan mana sai mu ce to gaskiya mu irin wayannan hukumce hukumce irin na amirul mu'minin shine zai eh saboda shi ya san abin da zai faru kamar kuma yadda ya je a- a tsakanin safofin ranar jamal ya- ya ci zai magana da ibn zubair ibn zubair ya zo duk jikin shi surke har da kwalkwali ko ina ƙarfe shi kuma sai ya je ba komai ba su kulke tare da shi ba ba makamin kuma ya je tsaye har dok dawakan su kunnon sai ya yi magana da shi sai mu zai samu suka ce ya kace wajen shi ba ko sulke in ya kace ka ba sai ce ai ba shi zai kace ka to wannan amirul mu'minin ne kai yanzu yanzu ka je ka sa kanka inda ke yiwa ka mutu ko ba ka lura da wannan ba shi amma ya ce ai ba shi ne makashi na ba sannan kuma an gan shi yana ya rike wata 'yar sanda haka a fagen fama yana kewa jikinsa ma ko sai sa bai rike takobi sai sanda yana kewa yana duba ma'aikata suka ce to in wani ya sadado ya sare ka ba sai ce ai yana da rana zaune ne ba zai tsallake wannan ba wannan ko in wannan ranar ta zo mai mai saran ba zai kuskure ba kuma miki ba zai warke ba to wannan amirul mu'minin ne yake ce wannan wannan irin al'amari eh, na amirul mu'minin na ana dogaro ga Allah zaka dogara da Allah amma idan idan ka ga mutuwa mai zaka yi mata zaka kauce mata in, in ta faɗo maka bagatatan kuma shikenan sai a insha Allah wa wala tulqu bi aydikum ila taluka muke fasara kar mu cika ku da magana daga ciki ne na na faɗi wannan ne domin batun cewa wannan ɗatu sulɗani wajiba kar wani ya zo ya du- ya murgu fassaran ya je wani abu in in yana nufin wujuban lalle ne akan ka mafrudu da'a sai mu ce ba abin da ake nufi kenan idan sulɗani mafrudu da'a ne akwai wanda yake ma- akwai mafrudu da'a waye mafrudu da'a wanda yake dole a bi shi wane ne dole a bi shi ina tambaya ne yawa sai sai sai sai sultan al-asr sahib al-asr wa zaman kowane zamani yana da shugaban da dole ne a bi shi kowane zamani to ba shi ake nufi ba ana yana nufin wannan rashin jefa kai ga halaka idan aka ce maka kaza kaga in ka ce ba in ka ce ba za ka yi ba za ka mutu ko ma jefa kai ga walakanci ne ko ma jefa kai ga walakanci ne a tursasa ka a walakanta ka akan wani abu zai ba za ka jefa kanka ga wani nan kuma a cikin mahasin na baraki ya ce ƙarshen aya wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ya ce a mahasin na baraki ya ce ainihin ah, daga umar bin yazid ya ce na ji aba abdullahi alaihi salam yana cewa idan ahsana almu'mina amalahu da'afa Allahu i- eh, ilmahu إذا ضعف الله عمله عمله بعلمه إذا أحسن المؤمن إذا أحسن المؤمن إذا أحسن المؤمن عمله ضعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة yace idan mumini ya kyautata aikinsa Allah zai nunka aikinsa sau ɗari bakwai wa zalika qaulullahi tabaraka wa ta'ala yudha'ifu liman yasha Allah yana nunka mu wanda ya ga dama fa'asinu a'malakum allati ta'malunaha li thawabillah sai ce ku kyautata ayyukanku da aka ce muku ku aikata wanda kuke aikatawa don ku sami ladan Allah fa qultu lahu wa mal- wa mal ihsan menene kyautatawan kyautata aiki din nan qal fa idza sallaita fa asin ruku'aka wa sujudaka yace in kai sallah ka kyautata ruku'inka da sujudanka وإذا صمت فتوقع كل ما فيه فساد صومك in kuma kai azumi ka ji tsoron duk abin da zai iya bata azuminka ka kiyaye ke na karkai wai za hajjashta fatawaka kullama ya harum alaika min fi hajjika wa umratika in kuma kai haji ka kiyaye duk abin da ya haramta a hajjinka da umranka qala wa kullu amalin ta'maluhu lillahi falyakun naqiyan min ad-danas duk wani aiki da zaka yi don Allah to ya zama tsaftatacce daga kazanta ya zama fiyaske shi shine ihsani kenan to wa magana ta gaba yana da tsawo maganan hajji za mu shiga amma ma kwana a cikin shi kamar yadda muka kwana akan batun kital muka tsora yau wannan kuma muka shiga cikin maganan hajji shi kuma shi ma za mu kwana ne وأتموا الحج والعمرة لله كتشك حجي دا عمرة شيما دون الله wayancan domin ɗaukaka domin sabil ne tabarki ne zuwa ɗaukaka addinin Allah sai aka ce fi sabil wannan ku sai aka ce lillah don Allah wato ku cika umra da haji da umra saboda Allah da sharuɗin su da sharuɗin umra da haji din ke haji da umra din kenan da rukunan su ku yi lillahi ma'ana liwaji don Allah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi in aka tsare ku aka hana ku shiga maka kenan don yin haji ko umra to sai abin da ya sauƙaƙa na hadaya wato a nan inda aka tsare kuɗin sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na hadayan da kuka zo da shi don yanka don a lokacinsu suna yin wani abin da ya zama suna ce mustahabba mutum inda ya tafi hajji ya kora da tafi tare da dabban da zai da zai hadayar sukan kora dabbobin a lokacinsu sassauƙan al'amari ne har ma mutum zai hidimomin sai so ya kora dabba ta tafi kawai mata alama ba wanda zai kama ta yana ganin da zai gane cewa dabban hadaya in ya je can sai ya hadayar da shi wato aka hana amma za aka je an ce yana da kyau mutum ya tafi tare da dabbansa har ma suna cewa in zai tsayawan arfa ma ya tsaya tare da dabba wannan ruwa'inin ba za su yi ba a wannan zamani na to idan aka hana ka shiga to abinda ka zo da shi na hadaya to sai ka yanka ana idan saboda kawai kuna cikin tafiya ainihin akan hanya ko ka haɗu da mayaka aka tsare aka ce ba shiga ko wani dalili irin wannan shine aka tsare kudin ku sirtum aka rutsa da ku kenan aka hana ku tafiya ne to abin da ya sauƙaƙa na hadaya sai ku yanka a nan mahallin abin da ma'ana abin da ya sauƙaƙa wani zai kora raƙumi wani kuma saniya wani rago duk abin da ya sauƙa wanda shine abin da ya iya zuwa da shi sai yanka wala ta da ƙorus ƙosakun hatta ya bulga hadiyu mahilla kar ku yanke kawo kanku yanke kawo ka yana nufin aske aske kawo ka zan ce ba yankewa ba kar ku aske kawo kanku ma'ana aske gashin kawo kanku har sai hadaya ya kai mahallinsa wato har sai ba a aski kenan har sai idan an je da hadaya a inda ake yanka shi an yanka wanda ya waje ba a yanka an an je nan ne ake za a yi aski amman kana minkum maridan wato wannan wannan a normal haji kenan ba yana maganar tsare ku bane an tsare ku inda aka tsare ku ba za ku iya shiga ba annan za ku yanka hadayan ku ku yi askin ku sai ku koma ku cire iramin ku koma gida kamar yadda annabi ya yi lokacin da aka je umra suka suka tsare shi a hudaybiya a nan ya yanka ya aski ya juya gida to idan ko haji ko umra ya zama lafiya lau ka je haji ko umra to sai kayan ka za ka yi aski sai idan ka je aikin haji sai ka yi yanka a mahallin da ake yanka din shine a amina sai an yanka din sannan ake yin aski faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa bidiyatun min siyamin aw sadakatin aw nusuk wanda ya zama maras lafiya wato ba zai iya aski ba ke ko kuma yana da ciwo a kansa wanda zai hana ya aski ne to sai da zama fansa a madadin aski ɗin kenan ya zama fansa na na azumi ko sadaka ko yanka nusuk kenan ainihin ta yanzu sai maimakon wannan sai ya azumi ana ce azumin kwana uku ne wannan ababen hajji yana warware waɗannan ko kuma sadaka shine sayar da miskinai shida ko yanka wanda yake nufin yanka akuya akuya ake cewa akuya ya shi da tunkiya da akuya da rago da da bunsu duk wa'annan ana ce musu shat ne da larabci in an ce shat har da rago ya shiga ciki duk wannan dangin gaba ɗayan su to sai zama mutum a madadin wannan askin da ba zai iya fa idza amintum faman tamatta bil umrati bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi idan kuka aminta wato kuna cikin aminci zaka zo lafiya lau ka je kai haji da umra lafiya lau to wanda ya ya tamattu in umra da haji to shi ma abin da ya sauka kana hadaya sai ya hadaya ke wato aka ya hadaya ya hau kansa kenan na abin da ya sauka a daidai gwargwado na yanka ko raƙumi ko ko saniya ko tunkiya tumaki dangin su an kacce musu sha ta duka bada ko wanda abin da ya sauka ga sai ya yanka a madadin haɗa umra da hajjin da ya yi tamattu'i wato shine in mutum ya tafi hajji a watannin hajji je mun yi wannan magana a alhaji ashurun ma'lumat ma'an kace ainihin wannan wannan watannin hajji din su ne in mutum ya shiga makka a lokacin ya yi umra ya warware umran ana ce mashi mai tamattu amma in mutum ya tafi makka kamar yanzu da ramadan din yana kuma nufin ya zauna har ya haji to wannan umra da ya je yi umra ce mustaqilliya ba ta dangantaka da kada haji saboda ba a watan haji ba ne amma watan shawwal zulqa'da zulhijja su watannin haji ne duk wanda ya je umra a lokacin ya aje umran ya warware ka yawarta ihraminsa sannan kuma yanzu ya jira lokacin hajji ya hajji sunan shi mai tamattu tamatta bil hajji ila umra ke kana bil umrati ila hajji ke to sai ya biya abin da ya sauka kan hadaya fa man lam yajid fa siyama salasata ayyamin hajji wanda bai sami abin da zai hadaya ba alhali yayi tamattu to sai azumin kwana uku a hajji ma'ana a kwanakin zamansa na hajji din su ma ƙoƙi da dogon kwanuka ne bayan ya yi hajji ɗin tun ana so tun a kwanukan mina sai kwana uku ɗin sai ya azumi a lokacin mun ya rasa abin hadaya to bayan ya yi bayan ya yi kwana uku azumi a hadaya wasa batin ya dara jatun ya uku uku kuma in kun dawo gida in kun koma gida kuma sai sai ku azumi goma bayan kun yi uku a lokacin haji tilka asharatun kamila wannan ya zama goma cikakku wato azumi kwana goma mutum zai ga wanda bai iya samun hadaya ba ke saboda ya yi tamattu'i ya yi hajji wanda ake ce ma tamattu'i don hajji iri uku ne akwai hajjin da ake ce ma ifradi hajji kawai zika akwai hajjin da ake ce ma kirani wanda mutum yana hajji yana umra a lokaci guda akwai hajjin da ake ce matamattu'i wanda shi mutum zai umra daban ya warware sannan ya yi ramin hajji ya zauna a garin maka kamar mazaunin gari to shi ne tamattu'i to wanda ya wannan shi ke ba da hadaya shi ne wanda wanda bai samu ba sai azumin kwana uku a hajji in ya dawo gida ya yi bakwai goma kenan zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan abin da muka faɗi dangane da wanda iyalansa ba suna nan a masjidil haram ba ne idan dama a nan garin maka a nan ne iyalanka suke to shi kenan dama a nan suke kaga sunanka mene sunanka ba make to ban da shi ba make sunan shi mutum maka mutum maka ya yi tafiya ya je wani wuri sai ya dawo a zulƙada ya dawo gida ne saboda haka shi ko da zai haji a wannan shekara shi shi batun tabattu bai taso ba don dama gidansa wanda ya je shi ba mutumin maka ba ne ya je kama da ba make ya je shi ma ya zama ɗan gari na 'yan kwanakin haji ɗin nan ya warware ihramin umransa ya zauna a gari kamar ɗan gari to shi ne ake cewa ya tamattu shi ne kuma zai biya na kasa ɗaya ɗaya amma wanda wanda yake dama a mutumin maka ne shi ne wanda iyalansa ke maka to shi ban da shi shi kaga ba zai yi wani mutumin maka ya tamattu'i ba zai yi wa saboda tamattu'i wanda ba mutumin maka ba ne ya je ya zama ɗan maka na lokacin haji yawa wata kullaha wa alamu anna Allah shadidul iqab ku ji tsoron Allah kusan kuma Allah mai tsananin ukuba ne wannan dai na ga muku na dai fassara muku ne a gurgujen gaske don hukuncin haji ne insha Allah za mu dan ƙara bayani kaɗan dangane da wannan domin haji lokacin lokacin ayoyi ne suka sauka suka koya ma suka koyar da al'umma hajji manzo Allah kuma ya zo ya je aikata musu aikace har aka sanya ake yin haji haji a musulunci ya zama wani aiki ne na ibada ga yadda ake yin sa wannan goshin yadda ake yi dama ainihin yana da ta'alluki da abin da muka karanta ba ya salo naka an ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sai aka zo ana magana dangane da shi hajji din to insha Allah da yake lokaci ya kure za mu ɗora a kan batun hajji ɗin gobe insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa Ali Tahir. Allah ka gane da abin da muke karanta da shirye da mu da shirye da cikin rama ikon aikata wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab اللهم اطبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابتسنا واصلح ذات بيننا وعدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنة الفواحش ما اظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai bukatan wannan kudan samiya da za ku rika aje shi inda na ga yana yana gocewa mai yawa bai zama sautin baya fita sosai ya Allah